نساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم كان عليكم رقيبا عباد الله الأسرة نواة المجتمع واللبنة الأولى في تكوينه وبها يبنى مجده ويعلو شأنه ولذلك اعتنى ديننا الحنيف ببنائها وأولاها أأمية بالغة فهي نعمة عظيمة امتن الله بها علينا فقال جل من قائل ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أيها المسلمون شرع الله النكاح لإكم عظيمة لا تتم إلا من خلاله وجعل من أعظم مطالب المؤمنين الصادقين الذرية الصالحة التي تكون لهم ذخرا في الآخرة وقرة عين في الدنيا وسببا لنصرة هذا الدين وكثرة أهله قال جل من قائل عن خليله إبراهيم رب هب لي من الصالحين وقال تعالى النبي عن نبي زكريا عليه الصلاة والسلام رب هب لي من لدنك ذرية صالحة وقال في وصف عباد الرحمن والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما فالحياة الهانئة والمجتمع الصالح الآمن المتماسك كل ذلك جعل الإسلام يهتم بالأسرة من معناها ومبناها فشجع على الزواج واعتنى بأسس اختيار الزوج والزوجة وجعل عقد الزواج عقدا دائما وميثاقا غليظا يجب الوفاء به قال جل من قائل وأخذنا منكم ميثاقا غليظا وأوضع مسؤولية الوالدين ورسم لهما طريقة التعامل وتربية الأبناء فلكي تبني الأسرة فلكي تبني أسرة صالحة فالدين والخلق أولا قال في اختيار الزوجة تنكأ المرأة لأربع لمالها ولأسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك كما أخرجه البخاري ومسلم وفي اختيار الزوج يقول عليه الصلاة والسلام إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تكن فتنة في الأرض إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض حسنه الإمام الألباني وقال لرجل وقال رجل للحسن البصري رحمه الله تعالى قد خطب ابنتي جماعة فمن أزوجها قال ممن يتق الله فإن أحبها أكرمها وإن أبغضها لم يظلمها وجعل الإسلام إخوة الإيمان القوامة للرجل فعليه أن يؤامل زوجته معاملة حسنة طيبة بود واحترام وجميل الأقوال والأفعال وطلاقة الوجه واصطدامة البشر وتوسيع النفقة دون إسراف وأن ينصع لها في دينها ومالها فلا يأمرها إلا بطاعة ولا يكرئها على أمر يضر بها وأن يعدل بين زوجاته قال صلى الله عليه وسلم واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع وإن أعود شيء من الضلع أعلى فإن ذأبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوسوا بالنساء خيرا كما أخرجه البخاري ومسلم وعلى الزوج إخوة الإيمان أن يأخذ بأسباب صلاح ذريته فيكون عفيفا يطعمهم الحلال بارا بوالديه مؤسنا إلى الخلق فإن ذلك ينعكس على ذريته بالصلاة والبركة في حياته وبعد مماته ووصى الإسلام الزوجة أن تحفظ زوجها في نفسها أو ماله أمينة على أبنائه أمينة على الأبناء لطيفة الإشرة قويمة الخلق تصر إذا نظر تصر إذا نظر وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه في نفسها ولا مالئ بما يكره قال صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة كما أخرجه إمام مسلم فالزوجة الصالحة دعامة البيت السعيد وركن العنيد اعلموا رحمكم الله أن للوالدين دورا كبيرا في تنشئة جيل صالح وذلك من خلال تربية الأبناء على التوحيد والإيمان المقرون بالعمل الصالح وأن يغرس فيهم احترام العلاقة الزوجية وأن أساس السعادة الزوجية هو تقوى الله وأسن المعاشرة ما من مولد كما قال صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يؤودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما أخرجه إمام البخاري والمسلم وفي الأخير عباد الله الوالدان مؤثران عظيمان في أبنائهم فإن كان فإن كان أولادنا عنوان حاضرنا ومستقبلنا فلنتق الله ولنربيهم على ما يرضي ربنا ولنكن قدوة صالحة لهم بارك الله لي ولكم وغفر لي وإياكم إنه غفور رحيم dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah Allah madaukakin sarki shine wanda ya alici dukkan halittu baki daya ya alice su kuma ya daidaita halittansu ya kyautata ta sannan Allah shine wanda ya kaddara duk abin da zai samu bawa ko kuma ya kaddara shiriya da kuma bata sannan ya nuna wa mutane hanyar shiriyan ya kuma nuna musu ai hanyar bata domin kowa ya zamanto wanda ya shiriyu ya shiriyu akan dalili wanda ya bata ba zalintansa aka yi ba saboda Allah ya riga ya bayyana hanya na gaskiya da kuma hanya wanda yake na bata Allah ya alici alitta ya raba su dangi biyu wa'ansu mazaje wa'ansu kuma mata ya yi aka daga ruwa wanda ake zubawa a cikin ma'aifan mata domin ya nuna ikon Allah da ƙarfin ƙaddara da buwaya irin na Ubangiji. Allah ya sanya mutane suka zamanto jinsi biyu akwai namiji akwai mace domin su ɗebe ma junansu kewa domin kowanne cikin ɓangaren ya buƙaci ɗayan ɓangaren domin ya cika tawayan da ike ɗayan ɓangaren. wannan ina daga cikin ikima wanda ike na Allah maɗaukakin sarki Allah ya sanya ƙauna da bege da kuma sha'awa a tsakanin waɗannan jinsi guda biyu muna shaidawa ba abin bautawa ga gaskiya sai wanda ya tsara irin wannan alitta ya bambance irin wannan tsakanin alittansa wanda ba mai yin wannan in ba Allah maɗaukakin sarki ba muna gode ma Allah ya mana ni'imomi da yawa wanda hannu ba zai iya kidan yasu ba baki ba dai iya faɗan su gaba ɗaya ba mun shaida annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawa ne na Allah shi ba Allah bane ba kuma sa'an Allah bane kuma bai da ɗaya daga cikin sifofi na Allah sannan manzo ne wanda yake dan aike ne a wurin Allah ba irin sauran bayi bane yafi karfin walakantawa ko cin mutunci ko kuma renawa lalle Allah madaukakin sarki muna godiya gare shi da ni'ima na manzon Allah da imana ya zamanto shi ne annabinmu Allah ka mushi tsira ka yi masa albarka da iyalan gidansa da sa'abbai ya Allah ka musu tsira tsira wanda yake mai ɗimbin yawa bayan aka muka ce ya ku al'umman musulmai mu ji tsoron Allah tsoro wanda yake na gaskiya mutuna da faɗin Allah da yake ya ku mutane ku ji tsoron ubangijinku da ya alice ku kuma ike renanku ya alice ku daga rai kwaya ɗaya daga wannan ran Allah maɗaukakin sarki ya alitta mata matatta ko ɗayan ɓangaranta da suka haɗu su biyu ta jikinsu Allah iwatsa mutane maza da mata waɗanda suke yanzu sun kai biliyoyi daga waɗannan halitta ko waɗannan bayin Allah kwaya biyu Allah ya ce ku ji tsoron Allah wanda in za ku riƙu junanku za ku rarrashi juna za ku nemi wani abu a junanku kuke sa sunansa cewa a muku dan shi saboda girman da yake da shi a cikin zukatanku to ku ji tsoronsa sannan ku ji tsoron yanke zumunci da abin da yake da alaka da lalatar da zumunci da walakanta ta Allah yake ku kiyaye wannan saboda yana da hadari kwarai da gaske ya ku bayin Allah abin da ake kira family shine uwa da uba da kuma yaya waɗanda ake aifa lalle waɗannan su ne tubalin farko su ne kuma foundation na gina al'umma da society a cikin abin da yake da alaƙa da tsari irin na addinin musulunci duk al'umman da suke so su gina a societinsu ko al'ummansu dole ina farawa ne daga abin da ake kira family ma'ana shine gida da kuma iyalan da suke cikin gida. daga wayannan kyan wannan family ne da yake cikin society al'umma ta kan zamanto abin tutiya al'amarin ta ikan zamanto abin yabawa wannan isa addininmu na musulunci ya ba harkan family kulawa kwarai da gaske ya ba ta abin da ake kira ma'ana kamar ka ce ayoyi da adisai da nausarwa da yawa wanda yake nuna yadda za a gina al'umma daga family da kuma irin mahimmancin family da ike da shi a daure da rawan da ike takawa addininmu na musulunci wannan isa Allah ike cewa yana daga cikin alamomi wanda ike nuna Allah gaskiya ne Allah kuma da gaske ne ubangijinmu ne yanda Allah ya alice mu yayi mu dangi biyu yayi wayansu mata yayi wayansu kuma maza sannan isan ya kowane bangare yana kaunan ɗayan bangaren yana neman bukatunsa a wajen bangaren ɗayan bangaren Allah ita na alice ku maza da mata domin ku samu nutsuwa da ɗebe ma juna kewa na sanya ƙauna da abin da ake kira tausayi a tsakaninku wannan ina daga cikin ayoyi amma ba mai gane wannan alama ne na gaskiyar Allah sai mutane waɗanda suke da dogon tunani ya kai musulmai ku sani Allah ya shar'anta yin aure saboda ikimomi masu ɗumbin yawa wanda in ba ta anyan auren ba waɗannan ikimomi ba dole ne su iya samuwa ba waɗannan ikimomi suna bayyana ga mutane waɗanda suke imani da Allah lalle ku sani ta anyan family ne mata da 'ya'ya da miji ake samun lada wanda yake mai ɗimbin yawa a la'ira sannan kuma akan samu sanyin ido da farin ido da kuma jin daɗi a zuciya ta anyan samun 'ya'ya na gari ne da gina family a cikin society ake samun taimakon addini ta wannan ne ake samun yawan musulmai waɗanda suke masu nagarta kamar yadda Allah ya nuna mana annabawa da yawa sun roƙi Allah zuriya da mata waɗanda suke nagari wanda za a haɗa kai a gina usra ma'ana family mai abin yabo family wanda yake mai nagarta kamar yadda annabi Ibrahim yake cewa ya Allah ina roƙonka ka mini baiwa kamin kyautan ƴaƴa da zuriya waɗanda suke nagari banda wannan annabi zakariya ya roki Allah yake cewa ya Allah ka bani zuriya wacce take mai tsarki abin tutiya zuriya wanda yake abin alfa'ari yaya waɗanda suke masu tsarki kwarai da gaske Allah ya ce duka mu'minai suna koyi da annabawan Allah suna daga anu suna cewa ya Allah ka mana baiwa ka mana kyautan yaya da matan aure waɗanda za su zamanto sanyin ido farin ciki wanda idan adam zai yi tutiya da su zai yi alfa'ari dai samu ɗeba kewa zai iya nuna su ya ce wa'yannan ‘ya'yana ne ko wannan matata ce ko ya dinga ba da labari a wurare da yawa ai ‘ya'yana kaza ko matata kaza mu Allah ita mu'minai suna roƙon Allah ya ba su irin wa'yannan ‘ya'ya domin a gina al'umma da society da su da kuma tunaninsu da iliminsu da kuma sadaukarwansu ya kuma ‘yan uwana musulmai rayuwa mai daɗi wacce take cike da abin jin daɗi da kwarjini sannan society wanda yake nagari wanda ake samun zaman lafiya a cikinsa wanda babu tsoro da firgici wanda ake samun haɗin kai da haɗa hannu da gwiwa irin wannan society bayyiwa sai ɗaiɗaikun mutane sun kula da iyalansu da family daga gidaje sun zamanto nagari an gina wannan familin sosai sannan society itutiya da irin waɗannan al'umma Allah ya sanya aure kulli ne da kuma wani abu ne wanda ake kulla shi ya zamanto dawwamamme in ba an samu matsala mai ƙarfi ba ya zamanto aure wani alkawari ne mai ƙarfin gaske kamar yadda Allah ya ambata a cikin suratul nisa yace duk wanda ya kulla aure da mace to ya kulla wani alkawari tsakaninsa da ita alkawari wanda yake mai kauri mai girma mai tsanani Allah yana ganin wannan alkawari ne wanda aure ba abin wasa bane ya ku ƴan uwana musulmai domin samar da iyalai da waɗanda suke masu nagarta domin mu zamanto ma'ana society wanda da alfa'ari da mu dole ne i zamanto dan adam a farkon mataki ya zabi mace wacce take ma'ana za a gina wannan al'umma da ita wannan isa musulunci bai bar mu kira zuwa ba in ana so a samu al'umma mai nagarta Allah yace kowa kafin yayi aure ga zabin da annabi yake masa ga zabin da musulunci yake masa domin aure abu ne mai mahimmanci ba iya matan kake aura ba ka aure ta kuma ka kawo ƴaƴan da zaka haifa su ma nan gaba dole kai tunani a cikin su da ta zauna da makwabta dole kai tunanin wani irin zama za a yi da makwabta da wannan mata ba da iya kai da ta zauna ba akwai uwa da uba za ta yi mu'amala da su akwai kannanka da yayunka akwai ƴan uwanka za ta yi tafiya anguwa za a zo maka bakunta dole ka tuna duk wayannan suna da haƙƙi akan matarka ba kai ɗaya bane kadai balle kyanta ya ɗebe ka ko kuma dirin jikinta ya ɗebe ka ka ce kai bukatanka ne ai ba da kai kaɗai za ta yi mu'amala ba kuma ba da ta zauna ita ɗaya ba ne a gidan za ta haifar da 'ya'ya dole ka yi tunanin wani irin 'ya'ya da haifa maka wannan isa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita mutane a ɗabi'a da al'ada suna auren mace ne ɗayan hudu kawai ko dalili ɗayan hudu ko dai saboda kyanta ko saboda 'yar dangi ce ko zuriyar masu kuɗi ko masu mulki ko kuma ana aurenta saboda tana da dukiya ko aikin gwamnati ko ta yi digiri ko masters ko phd in a yanzu ne wata kuma saboda addini da tsoron allanta da abin da yake da alaka da kamewanta da sanin ya kamatanta manzon Allah yace ya kai musulmi ina baka shawari karibaci wacce addini ya rinjaya a cikin rayuwanta ba za ka yi dan da na sani ba iyayenka ba za su ce kaito ba ‘ya'yan da za ka haifa al'umma da su alfa'ari kai ma za ka yi murna da su haka nan matan an ba ta shawari haka waliyan matan an ba su shawari manzon Allah yake cewa idan wani mutum ya zo yi nemi auren ‘yarku ko auren waliyarku wacce ku ne waliyanta sai kuka duba kuka ga cewa yana da tsoron Allah yana da addini yana da ɗabi'u nagarta ya iya mu'amala mai kyau annabi ce to ku aurar masa matuƙar zai iya riƙe ta ku ba shi auren in ba ku yi aka ba kuka kalli kinsa ko dukiyarsa ko gidan da ifito wannan shine ime da ankali annabi ce to da a samu fitina mai girma da tashin ankali a cikin al'umma yawan sasake yawan kashe juna muna ganin irin abubuwa waɗanda suke faruwa dewa akan auren da ake babu addini ka auri mace don kyau ko don dukiya ko 'yar gidan masu mulki tare na uwa tare na uba ta nemi abin da yake da alaka da ran mijin ta lalata tarbiyyar ƴaƴanka ta mai da su ƴan wiwi mashaya ko ƴan ƙwaya ko ta mai da su waɗanda babu addini waɗanda ba sa sallah ba sa sadar da zumunci kai ma a ƙashin kan kasancewa waɗannan ƴaƴan sun zamanto tashin ankali da musiba annabi yace wannan ba daidai bane a rayuwar mutum musulmi wani mutum ya samu imamu al-hasan al-basri yace ƴata mutane da yawa sun nemi aurenta daga dangin kowane irin mutane mazaje suna bukatan su auri yata ka bani shawari a matsayinka na malami wadan zaba in bashi a cikin manemanta imamu al-hasan al-basri yace ka ba mai tsoron Allah ka duba mai tsoron Allah da ifi tsoron Allah da kiyaye dokokin Allah ka bashi yarka in yana son ta ta zauna masa a rai yana matukar son ta kuma ga tsoron Allah to zai ƙara mata mutunci zai girmama ta zai karrama ta zai mata abubuwan da baka taba tsammani ba in kuma ya aure ta yana da tsoron Allah sai ya ji baya kaunanta baya son ta ta fita daga ransa to ba zai zalunce ta ba ko bai mutunta ta ba bai karrama ta ba amma ba zai cuce ta ba ba zai walakanta ta ba ba zai zagi iyayenta ba ba zai kuma aibanta ta ba wannan kuma gaskiya ne ya ku ƴan uwa musulmai Allah ya sanya idan an samu al'umma an yi aure to ragaman gida da mafi girman sanya ido da abin da ake kira siyasar zaman gidan da ibari yana kan haƙƙin miji shi ya fi ɗaukan nauyi akan waɗannan matsala dole ne miji ya yi mu'amala a musulunci da matarsa mu'amala mai kyau da ƙauna da nuna tana da mutunci ya dinga maganganu masu kyau a kunnen iyalinsa da matarsa ya dinga ayyuka wanda za ta gani ya burge ta dole ne miji ya zama mai sakin fuska wannan shine shari'ar musulunci dole i zamanto kowane lokaci yana cikin murmushi in dai ina tare da iyalinsa dole ya yalwata mata ya bata abinci gwargwadon samunsa haram ne ita kurata amma ba tare da shegona da iri ba dole ne ya dinga mata nasiha da tsere ita akan dokokin Allah dole kuma i zamanto yana nuna mata yadda za ta kashe dukiyarta ko dukiyarsa kar ya umarce ta sai da da'a ma Allah kar ya tilasta mata abin da ifi karfinta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi ina cewa ya kuma zaje ku dinga nasiha ma junanku akan sha'anin mata da alkhairi ku dinga umarnin junanku akan sha'anin mata da alkhairi suna da rauni raunin su ya sa kowa a cikin mu in mun zauna mu bar yawan zagin su a'a mu dinga umarnin su cewa mun san Allah ya alice su iri kaza ne ga ɗabi'an su ga yanayin su don Allah mu dinga yafe musu manzo Allah yace wannan shine abin da nake umarnin maza ku dinga rarrashin junan ku akan sha'anin mata banda ziga a sake su banda ziga a dake su banda ziga cewa kaza a'a a dinga rarrashin su wannan aka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada a kusan karshe ya ku ƴan uwa musulmai ya zama dole ga miji ya rike duk wa'insu sabuba da wa'insu anyoyi wanda zai zamanto zuriyansa ta zamanto ta gari wannan wajibi ne akan miji ya yi riko da ɗabi'u da alayya da sabbuban da zai gyara iyalan da ya haifa na farko miji ya zamanto mai kamewa a wurin abincinsa kar i dinga cin yaki haram yaki alal wannan ina daga cikin wajibi akan uba na biyu ya zama wanda yake kyautata ma mu'amala da bayin Allah irin wayannan ɗabi'u na cin halal da kuma da'a ma iyayenka kai a matsayinka wanda kai ma kai aure da yasa abin ya dawo ƴaƴan da zaka haifa su zamanto mutane na gari su zamanto su ma suna da'a gare ka suna tausayinka sannan kuma su zamanto na gari ku tuna abin da ya faru a suratul kahf uba ya mutu ya bar ƴaƴansa amma Allah ituro annabin Allah ya zo yana hidima ma 'ya'yan marayu saboda babansu na gare ne ya mutu ya zamanto mai ɗa'a ma Allah sai Allah ya sa annabin Allah ne zai ma wa'annan yara hidima haka nan duk wanda ya rike Allah ya ji tsoron Allah ya aifi 'ya'ya ya dinga yin salloli ya dinga qiyamul layl ya dinga mu'amala mai kyau ya guji aramun Allah ba dai tozarta 'ya'yansa ba ko bai bar musu naira ɗaya ba in dai ya mutu da izinin Allah sai Allah ya ba su rufin asiri sai Allah ya shiga cikin lamarinsu kuma Allah ba zai walakanta su ba saboda dalilin ayyuka na gari na ma'aifinsu ko ma'aifiyarsu ya kun ƴan uwa musulmai lalle an yi umarni a musulunci mata ta kiyaye haƙoƙin mijinta ta kiyaye masa dukiyarsa ta zamanto mai aminci tsakaninta a gidan miji banda ha'inci banda yaudara banda kwartanci banda mu'amala da wa'insu mazaje in ba ta san mijin da ta masa wannan wanda ta rabu da shi wannan shine addinin wanda yake na musulunci ta zamanto mai taushi da sauki da yawan kuka yafi a bakin yawan daga murya ta bar wani abu wanda yake daukan halayya irin na mazaje na taurin kunne da rashin ji wannan ba ɗabi'an mata bane musulunci ya nuna dole ne mace ta yi da'a wa mijinta akan abin da ba saban Allah ba kuma abin bai fi karfinta ba kar ta yadda ta sa'a masa a kashin kanta ta ana shi mu'amala da ita ko biyan bukatunsa saboda wani abu na zamani ko wayewa wannan addinin musulunci rashin ankali ne ba ta society abin nan usra ne ma'ana family ne jan miji ne i zamanto mutumin banza dole ne mace ta zamanto mai farantawa miji in ya ganta ya ga abin alkhairi ya ga ado ya ji wani abu wanda yake na kamshi ya ga na abu wanda yake na burgewa ya ga wani abu wanda yake na daɗi tare da ita dole ne mace ta yi da'awa miji dole ne ta zamanto mai farau-farau da shi mai masa hidima gwargwadon abin da al'ada ta saba annabi yana cewa ita duniyan nan daɗi ne wanda yake ɗan kaɗan duk duniya in ka ɗauko daɗinta da kuɗi da motoci da gidaje da mata da abokai da wane ne da ruwan sanyi da ac annabi ce duk in ka tara daɗin bai fi ƙarfin a kira shi almata'u ɗan taƙi ne ɗan kaɗan ne bai da wani yawa amma annabi ce a cikin daɗin duniya ɗan kaɗan mafi daɗi mafi alkhairi a cikin daɗin duniya shi ne Allah ibaka mata wacce ke ta gari mai tsoron Allah mai maka ɗa'a mai burge ka mai son abin da zai burge ka annabi ya ce wannan shi ne mafi daɗi a cikin daɗin duniya ya Allah maɗaukakin sarki muna roƙonka ka ba mu zuriya wanda yake nagari ka ba mu ikon tarbiyya da riƙe iyalanmu da ayyuka waɗanda suke masu alkhairi ya Allah muna roƙonka ka ba mu zaman lafiya ka ba mu kwanciyar hankali ya Allah ka ba mu zaman lafiya da ci gaba ya Allah ka sa alkhairi a cikin wannan ƙasa tamu ya Allah muna roƙonka abinda muke na daidai ya Allah wurin bauta maka Allah ka amsa mana abinda muke wanda yake na kuskure ya Allah madaukakin sarki ka yafe mana ya Allah muna roƙonka halin da muke ciki ka dora shugabannin mu na mulki ya Allah akan daidai ya Allah ka tusa musu tsoron Allah da tausayin al'umma da tuna nauyin amanan da suka dauka ya Allah ka ba su jajircewa da yin aiki tukuru dare da rana akan fitar da wannan ƙasa daga halin da take ciki na lalacewan tattalin arziki ya Allah ka ba su iko ya Allah ka ba su iko ya Allah ka rike annunsu ya Allah ka tallafa musu akan ciro wannan ƙasa daga wannan hali da take ciki ya Allah musiban da muke ciki musamman na tsadar rayuwa da awon farashin kaya da lalacewan abin da yake da alaka da naira ya Allah muna roƙonka mun tuba ya Allah ka dawo mana da kiman wayannan abubuwa ya Allah ka ba mu sassauci a cikin rayuwarmu mu ya Allah madaukakin sarki muna roƙonka gwamnanmu na Bauchi ayyukan da yake daidai gwargwado wanda yake aikatawa na alkhairi ya Allah ka bashi lada akai ka karfafe shi ya Allah ka cigaba da taimaka masa ya Allah abinda yake shiri ko abinda yake niyya na alkhairi ba al'umman wannan jaha ya Allah ka taimake shi akai ka karfafe shi ya Allah ka bashi mashawarta na gari wurin da bai gane ba da wurin da yake kuskure ya Allah ka ganar da shi haƙoƙin da yake kansa na al'umma ya Allah ka bashi ikon sauƙewa ‘yan garatuti da suke da bashi da yawa ya Allah ka bashi ikon dawowa da nausowa zuwa ga waɗannan bayin Allah ya Allah mutane da yawa da aka rufi layensu aka ba su kuɗaɗen da bai taka kara ya karya ba ya Allah ka ba da iko ma gwamnan Bauchi da irin tausayi da Allah ka sa masa ya waɗannan bayin Allah ya Allah a ba su irin abin da idace daidai da diyansu ya Allah ka bashi iko ya Allah ka tallafa masa ya Allah ka sa izaman ra'ama da jin kai ma wayannan bayin Allah na al'umman Bauchi ya Allah ka cire al'umma dewa daga talauci da mulkin sa da kuma abin da yake kai na wannan kujera ya Allah muna roƙonka ya Allah ka taimake mu wayanda suke daidai Allah ka ba su ikon yi wayanda suke kuskure Allah ka yafe mana ya Allah ka amsa mana bukatun mu ya Allah ka ba mu lafiya a gangan jikin mu da ƙasan mu ya Allah ka ƙara mana ni'ima akan ni'ima ya Allah al'umman Falasɗin, ya Allah ka taimaka musu, ya Allah ka cire su daga wannan musiba da wannan bala'i, ya Allah Isra'ila da take ta'addanci, ya Allah ka mayar da makircinsu kansu, ya Allah, ya Allah ka nuna mana ƙarshensu, ya Allah ka ƙarfin kowa, ya Allah ka isar da muguntan da suke ya koma kansu, ya Ubangiji, ya Allah ka haɗa kan al'umman musulmai da ƙasashen musulmai da shugabannin musulmai akan harkan technology ya Allah ka dawo da tunanin al'umman musulmai da ƙasashen larabawa da ko'ina zuwa ga technology da ƙirƙire-ƙirƙire da ƙera makamai waɗanda za mu zamanto muna da mutunci don mu kara addininmu da mutuncinmu da al'adunmu da ɗabi'unmu waɗanda suke na gari ya Allah ka haɗa kansu ya Allah ka haɗa kanmu gaba ɗaya umu ila salatikum yar'amkumullah